Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kuma masu albarka wannan shine turmi na uku ko mu ce darasi na uku cikin jirgin darussa daga wannan tafi na kitabu sunna wallafar Harb ibn Ismail al-Hamdali al-Kirmani rahmatullahi alaihi wanda muke yin shi daga wannan masallaci na mai martaba sarkin Buhari da ke nan yankin babban birnin tarayyar Najeriya. a wannan safiya ta alhamis ta ce safiya 25 ga watan wato rajab shekara ta 1444 bayan hijira wanda ya dace da ranar 16 ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 Allah ubangiji ya karba wa za mu tashi akan gaba ta 48 daga shafi na 48 ko inda malam harbu yake cewa yace wa qad khuliqatil jannatu shine gaba na 47 wannan wa qad khuliqatil jannatu وما فيها وخلقت النار وما فيها خلقهم الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا فإن اهتز مبتدع أو زنديق بقول بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وبنهو هذا من متشابه القرآن فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقهما للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت ومن قال بخلاف ذلك فهو مبتدئ مخالف وقد ضل عن سواء السبيل ما لن يتي waƙar kulikatil jannatu wa ma fiha aljanna an riga an halicce ta da duk abin da ke cikin ta na ni'ima da jin daɗin da aka tanda ɗan aljanna da ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at tisnana Allah ka sa mu samu wa kulikatil naru wa ma fiha wuta an riga an halicce ta da abin da ke cikin ta na bala'i da azaba da fitina Allah ka tsare mu an riga an halicce ta yace khalaqahum Allah Allah ya fara halittan aljanna da wuta azza wa jalla thumma khalaqal khalqa lahum sanan ya halitta halitta ya halitta halitta da zai zaba a ciki la yafniyani wuta da aljanna ba sa karewa wala yafna ma fihi ma abadan abinda ke cikin su ma baya karewa fa in ihtajja mubtadi'un aw zindiqun bi qawli Allah tabaaraka wa ta'ala to akwai dan bid'a ko zindiki aka ce zindiki wato fafir din mara imani wanda babu yadda za a yi maye tuba shi ake ce mazindik asali kalma ce wadda ba balarabiya ba ya ce idan wani a cikin waɗannan ya ce to ai gashi Allah na faɗa cikin ƙasas kullu shay'in halikun illa wajha komai mai ƙarewa ne in banda Allah wa bi nahwi hadha kuma kamancin wannan sai ya hujja da cewa wannan ya nuna cewa ita ma aljanna da wuta wata rana za su ƙare min mutashabihil qur'an wato ya ɗauko wani abu wanda yake mai rikitarwa a cikin alkur'ani ya kafa hujja da shi fa qullahu sai ka bashi amsa ka ce kullu shay'in mimma kataba Allahu alaihi alfana'a gaskiya ne kullu shay'in haliku ma'ana duk abinda Allah ya riga ya rubuta mishi dama mai karewa ne wal halaka Allah ya rubuta mishi cewa zai halaka halikun da gaskiya ne zai mutu wal jannatu wan naru khalaqahuma lil baqa'i la lil fana su ko aljanna da wuta ya halicce su ne don su wanzu ba wai dan su kare ba lalil halaki wa huma min al-akhirati la min ad-dunya kuma su a lahira suke ba a duniya ba wacce ai kuma tana magana ne akan hukuncin duniya kullu shay'in mayyitun a nan duniya sai ya ƙara fito da abin fili yace wal hurul ain waɗannan mata na aljanna da ake ce musu hurul ain yace su matan nan la yamutna inda qiyamis sa'a hatta san da za a hura ƙaho ba za su mutu ba alhalin kuma suna na aka hura ƙaho amma saboda ba sa cikin waɗanda aka hura don su mutu ba za su mutu ba tunda a yanzu mun ce akwai su kuma masu rai ne kuma an hura ƙaho tashin alƙiyama komai zai mutu amma ban da su saboda ba a hura ƙaho don su mutu ba ba sa cikin lissafin wanda za a ma hisabi wala inda nafha ba za su mutu ba sanda aka hura ƙaho wala abadan kuma abada ba za su mutu لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء na Allah ya halicce su ne don su wanzu ba don su kare ba walam yaktub alaihin al-maut Allah bai wazabta musu mutuwa ba bai kaddara musu mutuwa ba wa man qala bi khilafi dhalika wanda duka ji faɗi magana aka sun wannan fa huwa mubtadi'un mukhalif dan bid'a ne mai saba wa gaskiya wa qad dalla an sawa'is sabil kuma ya ɓace daga tafarki madaidaici wal ma'u fawqa as-sama'i al-'ulya as-sabi'a wa arshur rahmani azza wa jalla fawqa al-ma'i wallahu tabaaraka wa ta'ala 'ala al-arsh yace kuma can saman sammai ruwa ne akan sama ta bakwai wa kana arshuhu 'ala al-ma'i wa arshur rahmani azza wa jalla fawqa al-ma'i al-arshin Allah yana saman wannan ruwa wallahu tabaaraka wa ta'ala 'ala al-arsh kuma Allah yana burbushin al-arsh wal kursiyu mawdi'ul qadami qadamai ita kuma kursiyu da Allah ya ambata wato wasi'a kursiyuhu samawati wal ard to ita ce wurin da Allah yake aje kafafunsa wa huwa ya'lamu ma fis samawati sab'i wa ma fil ardina sab'i wa ma bainahunna wa ma tahtahunna wa ma tahta thara wa ma fi qa'ril bihari wa wa wa munbitu kulli sha'ratin wa وممت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال الإباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم وما توسوس به صدورهم وما يعلم كل ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك الله اكبر yace Allah madaukakin sarki wa huwa ya'lamu ma fi samawati was-sab Allah ya san abin da ke cikin sammai guda bakwai sammai din nan da ake ganin su wata kan wata ce dabakan an dabakin to Allah ya san duk abin da ke cikin su gabaki daya ya san abin da ke cikin su gaba daya na halittunsa da ajiyar da yayi da taskokinsa duka ya sani wa fil ardina saba da kuma kasai bakwai wata a kasan wata wata a kasan wata har zuwa inda jahannama take kuma hunna da wannan duniya da ke tsakankanin su da sauran duniyoyi wa ma hata hunna da abin da ke kasan su wa ma hata thara da abin da ke karkashin kasa wa ma fi qa'ril bihari da abin da ke cikin ramin tekuna wa mambata kulli sha'aratin da matsarar duk wani silin gashi Allah ya san inda duk wani gashi zai fita da abin da ke kasan gashi wa kulli shajaratin da duk wata bishiya da ke duniyan nan wa kulli zar'in da duk wani abin da za a shuka ya tsiro wa kulli nabtin da duk wani tsiron wato ganye ko bishiya ko zangarniya wa maskata kulli waraqatin da duk inda wani ganye ya fadi Allah sai inda zai fadi wa inda huwa fatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa kenan ko wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha inna dhalik wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin Allahu akbar Allah yace Allah yake da mabuɗan gabaki ɗaya ababen da ba wanda ya sani sai shi mabuɗan ilmomin gaibi la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san wannan sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahri shi yasa abin da ke cikin duniya da abin da ke cikin wato koguna ko tekuna yace wala tasqutu min waraqatin babu wani silin ganye na bishiya da zai faɗi ƙwaya ɗaya illa ya alamuha sai Allah ya san da ita wannan ganya ya san san da za ta zai fadi ya san ta fadi na ta je ya san akwai da ta cinye ko iska ta dauka ta kai shi din da ta kai shi Allah duka ya san wannan tafasil din yace wala habbatin hakanan duk wata kwayar dawa ko gero ko acca ko maiwa ko alkama fi zulumatil ardi wanda ke cikin duhwan ƙasa wala ratabin ko wani abu danye mai ruwa a jikinsa wala yabisin ko wani bushishin itace ko bushishin dan itace illa fi kitabin mubin duk suna cikin littafi wanda yake mai bayani dalla dalla oh wallazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarhatun bin nahar Allah ya iya zance wala babu kakkautawa yace wala wa kullu nabtin wa maskata kulli waraqatin wa adada zalika kulli da adadin dukan abin da ke cikin duniyar nan duka adadin halittu da tsutsotsi da ƙwari da iskokai da garuruwa da numfashin mutane da yawan abin da za su ci da yawan rayuwar da za su yi komai gashi nan madina ta ba da bayaninsu wa adadin hasa da adadin tsakon kwami war ramli da adadin garin ƙasa rairayi wa turabi da adadin ƙasa gama gari wa masaƙilal jibali da nauyin duwatsun nan da suke kewaye da duniyar nan Allah ya san duka nauyinsu babu wani masanin kimiyya da ya san ko kusa da rabin wannan ko ɗaya bisa dubin wannan ba wanda ya sani wa qataral amfari da yawan digon ruwa da ke digan ana ruwa ku duba irin ruwan sama da ake yi a garuruwa lokacin damina musamman nan yankin da ake ruwa ba ji ba gani waye isa ya quantifying ruwan nan ba Allah ba yace ga quantity da ya zuba a wuri kaza wanda ya zuba ga inda ya taru wanda ya taru ga ga wanda ya tsaya ga wanda ya wuce ga wanda ƙasa ta sha ga wanda za a amfana ga wanda zai zama ambaliya komai dalla-dalla Allah ya sani wa amalal ibadi da ayyukan mu bayi na da'a da na banza duka wa atharahum da abinda bayi suke bari burbushi bayan sun aikata aikin bayan sun mutu bayan sun kauce wa kalamahum da duk zancen da muke yi kalma da kalma harafi da harafi jumla da jumla na rubutu da na baki duka Allah ya sani wa anfasahum da numfarfashin mu gabaki daya wa tamtamatahu kai har da ina ma shine tamtama abinda zaka zo faɗa ka kasa faɗa ko bakinka ya sarki ko ka dinga ina ta ƴan gayu ko ta cuta ko ta me wa ma tuwaswisu bihi suduru da abinda ma yake sakawa a cikin zuciya alau ma tuwaswisu bihi suduru ya san abinda ke sakawa wa ya'lamu kulla shay'in ce Allah ya san komai la yakhfa alaihi shay'un la takhfa alaihi khafiyatun fil ardi wala fis sama babu wani abu da zai iya buya ma Allah a cikin sammai ko ƙasa babu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa sadisu duk abin da kake Allah yana ganin ka Allah ya san kana yi Allah ya san da kai ya san da komai da kowa a wannan shine mulki na gaskiya ke amma duk wanda yake mulki bai da wannan sultanin akan mutane wataƙila yanzu ciyaman ɗin bari local government bai san da mutanen da suka shigo yau bari ko suka fita ba ko ya ko da zai sa a kirga mishi ba wanda sai kirga su daidai sai Allah in wani zai mutu an jima bai isa ya san ko zai mutu ba hala wani ma ya mutu jiya bai san ya mutu ba wani ya kwana da yunwa bai san ya kwana ba wani ya samu karaya arziki to haka ne mulkin dan adam ba mulki bane kawai fin karfin sauran ne in ya fi karfin sauran kawai shi sai mallake su ba wai dan ya isa da su ba ko mun gane don bai isa ya ci da su ba bai isa ya san ma adadinsu ba bai isa ya san shige da ficensu ba asali ma zai ba da umarni a yi abu kaza a ƙi kuma ba yadda iya ba yadda iya cikin mulkinsa zai ce a yi kaza ba za a yi ba a bar kaza ba za a bari ba ko a gidanka ne ba ma sai an fita ko ina da nisa ba to wannan kaga mulki ne na gangan na mutane ba na Allah ba ne Allah ya kyauta amma shi mulkin Allah haka yake da cikarsa da batsewarsa da cikar iliminsa da cikar ƙudurarsa da cikar ainihin wato wahadaniyarsa da ƙahariyarsa ya ce wa huwa alal arshi fauƙas sama isabi'a Allah ya daidaita a saman al'arshi a saman sammai bakwai wa dunahu hujubun bayan Allah kuma tsakanin shi da duniyar mutane da halittun halittu tsakanin shi da halittu akwai shamakai min narin wa nurin wa zulmatin akwai shamaki na wuta akwai shamaki na haske akwai shamaki na duhu wa huwa wa ma huwa a'lamu bihi akwai wasu shamakan wanda shi kadai ya san su kamar da muka sha faɗa waɗannan abubuwan yadda magabata suka faɗe su ba su sharhi ba ka faɗe su haka yadda suka faɗa ba su ƙaryata ban kana so ka tsira ka ƙaryata yadda suka faɗa ba su tawili ban kana so ka tsira ka da kai tawili fa in ihtajja mubtadi'un aw mukhalifun aw zindiqun بقول الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وبقوله وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير شذا أسامون أنبداء zindiki da batacce sai fara kafa hujja masu su ce Allah na ko ina Allah tare da ku a ko ina sai kawo aya ai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ai mun fi kusa da shi fiye da wato igiyar wuyansa fiye da jijiyar wuyansa mun fi kusa da shi fiye da jijiyar wuyansa Allah ya ce huwa ma'akum aina ma takunu Allah na tare da ku duk inda kuke wallahi ma ta'maluna basir Allah ya san abin da kuke aikatawa wa bi qawli ya kara kamar kamar mutashabihin cewa faɗin Allah ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u babu wanda za su yi wata ganawa su uku sai Allah ya zama na hudun su ila qawli zuwa faɗin Allah huwa huwa ma'akum aina ma takunu wato thalathatin illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa sadisun wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu yace wa nahu hadha min mutashabihil qur'an sai ƙara kawo maka wani mutashabihi ire-iren waɗannan da ‘yan bidaya suka saba kawowa. Faƙul ka ce musu inna ma ya ani bidalika la ilmi yana nufin huwa ma'ahum bi ilmi ma ya kuna manjuwa sarasi illa huwa rabi'uhum bi ilmi haka waɗancan na bayan su ma bi ilmihi ne wa nara qarbu ilayhi min hablil bi ilmina wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi ilmihi yace da ilimin sa ne Allah tabaraka ta'ala alal arshi fawqa as-sama'i as-sabi al-ulya ya'lamu dhalika kullahu wa huwa ba'irun min khalqihi la yakhlu min ilmihi maqam saboda Allah yana nan madaukaki ne ya daukaka aburbushin sammai amma da ilimin sa ya san komai da ke faruwa tsakankanin bayin sa cewa yana nesa da su wannan ma yana daga cikin cikar kudrarsa yana nesa da su ba'inun an khalqihi amma walakinahu ya'lamu kulla saghiratin wa kabira duk abin da ke faruwa Allah ya sani وله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه الله ubangiji subhanahu ta'ala yana da al'arshi kuma al'arshin yana da hamala yana da waɗanda Allah ya wakilta yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya Allah ya wakilta wasu mala'iku guda takwas waɗanda aikin su kenan daukan al'arshin Allah walahu haddun walahu haddun Allahu a'lamu bi haddihi kuma al'arshin yana da haddi wato yana da iyakarsa. Kuma gani? Walaisa da ku haddun ne wannan shi ne abin da ya kamata ya zama a wajen, amma ya zo da da walahu haddun, ma kuskure ne kamar zaga ya kawo a cikin ta'aliki cewa wallahu ala arshihi walaisa lahu haddun wallahu alamu bi haddi yace kullu hadha khata wa sawabu ma athbattuhu kama fil asli wanda ya kawo a saman shi ne cewa shi al'arshin yana da haddi yana da iyaka Allahu a'lamu bi haddi amma Allah shi ne san iyakarsa wallahu ala arshihi azza zikruhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairu Allah ubangiji madaukakin sarki yana burbushin al'arshin sa yana burbushin al'arshin sa wa ta'ala azza zikruhu ambatansa ya daukaka wa ta'ala jadduhu girmansa ya ɗaukaka wala ilaha gairu babu wani ubangiji abin bauta in ba Allah ba wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un la yashukku wa basirun la yartabu wa alimun la yajhalu wa jawadun la yabkhalu wa halimun la ya'jalu wa hafizun la yansa yaqdhanun la yahsuhu raqibun la yaghfal يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويسخط ويبغض ويرحم ويعفو ويغفر ويؤتي ويمنع وينزل كل ليل وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء كما شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وتدول إن بدا سكيلتا فنمالا saboda wuta ne da wuta ba sauki sam ya ce wallahu tabaraka wata'ala sami'un la ya shukku Allah yana ji yana da siffar ji kuma baya shakka mai ji ne wanda baya shakka basirun Allah mai gani ne layar tabu baya kokonto alimun masani ne fiye da kowa la ya jihalu Allah bai jihalci wani abu ba jawadun mai sakin hannu ne mai kyauta la ya bukhadu Allah baya ruwa halimun mai dangana ne la ya ajalu baya gaggawa wato yana da yancin ya hukunta ka amma sai ya kyale ka har sai ka zo bil mirsadi inna rabbaka la bil mirsad shine halim yace hafizun mai kiyaye komai ne layansa baya manta wani abu cikin bayinsa ya qazanun fadakakken sarki ne shi la yasu baya rafkan nura da yake wannan itlaqin wannan da matsayin suna amma wajen bayanin siffa ne ana iya itlaqin sa amma wajen suna to ba za a samu Allah ba dan bai kira kanshi da haka ba raqibun Allah ne gadin komai ne la yaghfal baya wofantuwa ya takallamu Allah yana magana wa ya taharraku Allah yana motsi wa yasma'u Allah yana ji wa yubsir yana gani wa yanzuru yana kallo wa yaqbidu wa yabsutu Allah yana kame wato arziki ko ya sake shi in yaso wa yadhaku Allah yana dariya wa yafrahu Allah yana farin ciki wa yuhibbu Allah yakan kaunaci wa yakrahu ko ya kyamaci wa yubghidu ko ya ki wa yarda ko ya yadda wa yaskhatu Allah yana ainihin ki wa yagbabu kuma yana yin fushi wa yarhamu Allah yana tausayi wa ya'fu ya yafi wa yaghfiru ya yi gafara wa yu'ti ya bayar wa yamna'u kuma yana hana yana hanawa wa yanzilu kullas laylatin ila as-sama'i ad-dunya kuma kowane dare Allah yana saukowa zuwa ga sama ta nan kusa kaifa sha irin yadda ya so ya sauka kama sha a bisa tsarin da ya so ya sauka kuma da Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu irin Allah kuma Allah mai ji ne mai gani kaga da yace babu irinsa kuma ya ambaci ji da gani gare shi yana cewa ji da ganin sa ba irin na kowa bane kenan kamar yadda muka yi ta faɗa waɗannan nasoshin an ambace su ba a son kai ta wani kokarin sharhi ka bar su yadda suke haka ba tare da dogon zance ba qulubu yadi baina usba'ain min asabi'ir rahmani yuqabbiluha kayfa yasha'u wa yudi wa yudiha ma arada zakatan bayi suna tsakankanin yatsu ne guda biyu na Allah madaukakin sarki yuqallibuha kayfa yasha'u Allah yana jujjuya zakatan yadda ya ga dama wa yu'iha ma arada sannan ya kimsa musu abin da ya ga dama na tunani na fahimta na shiriya ko bata ko sani ko rashin sa ko hikima ko rashin ko akasanta wa khalaqa adama biyadihi ala suratihi kuma Allah ya halicci annabi Adama da hannunsa kamar da ya faɗa ya ce ma mana aka an tasdida lima khalaqtu biyadai ala suratihi ya halicci Adamu a bisa surarsa ala wani ya zo a wata riwaya ala suratin Rahman a bisa sura Allah mai rahama wannan haka ake faɗan shi ba a ƙarawa ba a ragewa ba a ƙin faɗa ba kuma a sharhi haka Allah ya faɗa to a bashi yadda ya faɗa ba ragi haka manzala sai sai faɗa a bashi yadda ya faɗa ba ragi ba ƙari karka ƙaryata karka ce baka yadda ba wasamawatu wal arduna yawmal qiyamati fi kaffihi wa qabdatihi sammai da ƙasa ga baki ɗayan su ranar alƙiyama matsuwiyatu Allah zai naɗaiɗaye su za a naɗaiɗaye su gaba ɗaya fi kaffihi suna hannun Allah wa qablatihi ya kama Allah wa ya da'u qadamahu fi jahannama fatuzwa kuma Allah zai sanya kafarsa a cikin jahannama sai ta ta kame fatuzwa sai ta kame ta mutu ta mutu ta mutu ta mutu kamar yadda ya faɗa ya a cikin hadisi cewa za ta dinga cewa ba ta ƙoshi ba ana ta jefa mata ‘yan wuta tana ƙara cewa halmin mazid har sai Allah ya ɗauki kafar shi mai daraja ya saka a ciki sai ta dinga cewa kat kat kat ta isa ta isa kafa tuzwa sai ta tattare guri guda wa yakhruju qawman minan nari bi yadi wa yakhruju qawman minan yari bi yadi Allah zai fitar da wasu bayi daga wuta da hannunsa kamar da yake cikin Bukhari da Muslim cewa Allah zai dankani bayan dukkanin halittunsa ya ba su dama sun yi ceto da annabawa da manzanni da salihai da iyaye da sauran mutanen kirki an ba kowa dama ya yi ceto har sai su fito ceto su sun gama ceton iya wanda za su iya ceta a ganin su babu sauran wanda ya cancanta da ceto sai Allah ya ceto ni zan yi nawa yanzu saboda rahamata ta wadace komai sai Allah ya danka ya fidda su to Allah zai danko duka wanda ya rage da sauran wani abu na imani kuma kankantarsa yana cikin bukhari da muslim to Allah da kanshi da fitar da su kaga Allah yana da hannu kenan yace wa yanzuru ahlul jannati ila wajhihi yan aljanna za su ga fuskar Allah ya yazurunahu za su dinga ma ziyarta Allah fa yukrimuhum Allah ya dinga girmama su wa yatajalla lahum ya ainihin tazalli gare su fa fayyotihim sai ya ba su abin da ya so ya ba su na falala wa yi oradu alaihi al'ibadu yau malfasli wa din za a gabatar da bayi a yi asambulinsa a gaban Allah yau malfasli haza yau malfasli Allah ya ce jama'a na kuma wal'awali ranar rabe ƙarya da gaskiya ranar yin dalla-dalla wa din da kuma ranar bin ba'asi shi ne maliki yau din ranar da za a babba a san abubuwa ranar da za a yi keke da keke Allah ka tsare mu fa ya tawalla hisabahum bi nafsi Allah da kansa zai yi hisabi babu wakilci rana la yuwalli dhalika ghayruhu babu mala'ika ko wani annabi ko wani lauya ko wani judge da zai wakilci Allah akan wannan da kanshi Allah zai yi ma kowane bawa hisabi Allah zai magana da kowa ba tare da mai fassara ba daga shi sai shi bayi nagari Allah ya musu alman ya musu ya goranta musu falalar da ya musu ya ce musu a duniya dama kana ta sabo iri kaza an rufa maka asiri ba wanda ya san kana yi a nuna ma bawa saban da yake yi hankalin shi ya tashi wani ma har ya tashi kawai zai tafi wuta sai Allah ya ce dawo ka zaura ai ba a gama ba yadda na rufa maka asiri a duniya ka je a dai ma na rufa maka asiri tafi aljanna na yafi maka Allah zai wasu wannan gafara wasu kuma Allah ya bari sai an kona su gwargwadon laifukan su wasu kuma tun ma kafin nan Allah zai bada dama a cece su manzo Allah sai sama zai yi wannan ceto Qur'ani zai yi azumi zai yi salihan bayi ‘ya'ya za su ceci iyayensu ‘yan da suka mutu ƙanana mutanen kirki waliyai da hujjafai da albudadu duka dai al'amari ne mai fa'i sosai lahira sai dai wanda ya gani kawai kuma kowa zai gani Allah ka samu cika da imani malam ya ci gaba da cewa wal qur'anu kalamullah azza wa azza rabbuna wa jalla wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ubangijinmu ya ɗaukaka mabuwayi ne kuma yana da kaddara akan komai wal qur'anu kalamullah takallama bihi laysa bi makhluqin faman za'ama anna al qur'ana makhluqun wa huwa jahmiyun kafir qur'ani da kake ganin sa wannan daga fatiha zuwa nasi to zancen Allah ne magana Allah ne takallama bihi Allah ne yayi zancen ya gaya wa jibrilu wannan zance jibrilu kuma zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ya karanta da al'ummarsa haka abin yake laisa bi makhluqin ba halitta bane kaman ni da kai da sauran halittu faman za'ama anna alqur'ana makhluqun wanda da yace alqur'ani halitta ne fa huwa jahmiyun kafir ba jahmi yana bin addinin jahmu dan safwan wanda zai zo mana magana akan shi a gaba da sauran ɗan bid'a ire-iren sa ya kafirta ya kafirce daga fadin Allah domin aure ya dama Allah ya faɗi ya kira Qur'ani da suna magana Allah eh wina adimina mushrikin zaraka fajru hatta yasma'a kalaman lahi daga inda wa ƙala rabbukum du'uni Allah ubangijinku ya ce zancen shi ne kenan qala Allah hadha yawm yanfa usadi wannan ba za su yi ba cikin alqur'ani inda Allah ya nuna cewa wannan zancen shi haka manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar shi ma a hadisan shi da yawa to duk wanda ya karanta wannan ya karanta alqur'ani kenan da haka ya kafirta man za'ama anna alfadana bil qur'ani wa tilawatana lahu makhluqatun wal qur'anu kalamullah wa huwa jahmiyun khabithun mubtadi'un wanda yace a'a lafzi bil qur'ani makhluqun tilawati bil qur'ani makhluqa wa aslul qur'ani kalamullah shi wannan shi ma bajahame ne mai mummunan manufa dan bid'a wannan wata kadiya ce da ai tarihin faru cewa a an samu ‘yan bid'a sun ta kawo ire-iren waɗannan ta taɓurza. To sai Imamul Bukhari namu Allah ya gafarta mushi mai sayi Bukhari sai ya karkata zuwa ga wani zance irin wannan lafzi bil Qur'ani makhluk. Fiya daga cikin wanda suke ganin haka. Cewa in ka karanta muryar ka ce amma zancen na Allah ne. In ka ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan sautin sautin mai magana ne. amma zancen na Allah ne. Don Ahmad ibn Hanbal yayi hani game da wannan ya ga bai dace ba. Da shi da irin su al-Imam zuhli da sauransu suka ga bai dace ba. Shi kuma Imam Bukhari ya ga cewa faɗin wannan ba kuskure bane. Da haka zaka ga a daidai nan lalaka'i yana ba da labari a cikin littafinsa yake cewa Ibn Abi Hatim yana cewa kataba ilayya harbun fa inna kataba ilayya harbun fa inna sawaba الحق الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم أن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدئ خبيث wannan haka su suka tafi akai wasu malaman kuma suka tafi akan a faɗin lafzi bil qur'ani makhluqun suna ganin ba laifi ba da haka wannan muhalli ne na nizai abinda ya kawo shi shine saboda wasu sai kokari su amfani da wannan dama don su kawo wata barna a cikin aƙidar musulmai shi sa su sai suka gintse kofar suka tsananta limamu zahabi zaka ga a cikin sirar alamin nubala yayi magana akai wallahu a'lam kuma lam yukaffir ha'ula'il qauma aljahmiyata kullahum fa huwa mithluhum duk wanda yake kafirta yake kafirta jahmiya masu musun siffofin Allah yake ganin su ma a matsayin musulmi to shi ma ya zama ɗaya daga cikin su wa kallama Allah Musa taklima wa nawalahu at-taurata min yadihi ila yadihi wa lam yazal Allah mutakalliman aliman tabarakallahu ahsanul khaliqin wa kallama Allah Musa taklima kamar da Allah ya bada labari a Qur'ani wa za'a Musa limiqatina fa kallamahu rabbuhu Allah yayin magana da annabi Musa ta min wara'i hijab kamar da Allah yake cewa kan basharin ayu kalimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursala rasulan fa yabi idhi ma yasha annabin Allah Musa kalimullah haka ake mishi mataki wato wanda yake magana da Allah Allah ya magana da shi ai yake ce mishi ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa amushi ga gani kaza kaza kaza qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya tas'a qala kaza Allah ya faɗa shi ya mayar har annabi Musa yake cewa waj'alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka wa dhakkirka wa nazkura katira Allah Allah ya bashi wannan kana kan utita su'ulaka ya Musa kaga wannan shine al-kalam baina Musa wa rabbi kamar da ko ne zai tsaurin ido ya ce bai yadda ba Allah ya kyauta abu shakka wannan bata ce kin yadda da abin da Allah ya faɗa wa nawalahu at-taurata min yadihi ila yadihi Allah ya bashi attaura hannu da hannu da mutum da muke cewa wato abin da ibn tamiya yake cewa kallamallahu Musa takliman uh, wa sami'athu udhunahu kunnu annab Musa suka ji magana Allah wa wa'ahu qalbu zuciyarsa ta rike wa inna Allah kataba taurata bi yadi Allah rubuta attaurar da hannunsa wa nawalahu iyyahu min yadihi ila yadihi haka Allah ya bashi hannu da hannu eh kamar yadda yake cikin hadisin ba da labarin al'ihtijar bai Musa wa Adam, cewa annabi Musa da Adam sun gamu, annabi Musa ya ce, Adam ya ce annabi Musa, kai ne Musa wanda Allah ke magana da kai, kaga annabawa sun san da wannan kenan. Anta Musa allazi kallamaka Allah takliman wa lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqi ya mushi wannan tambaya yace kwarai ko ni ne ni ne wannan Musa kaga abu ne sananne a cikin ilimin Allah abu ne kuma da ya sanar da annabawansa ya ce walam ya zali Allah mutakalliman aliman Allah bai gushe ba yana magana kuma yana sane da komai fatabarakallahu ahsanul khaliqina sarki ya tabbata ga Allah shine mafi kyan masu halitta gaba daya war ru'ya min Allah azza wa jalla wa hiya haqqun wa idza ra'a sahibuha shay'an fi manamihi mimma laysa huwa daghsun فقصها على عالم وصدق فيها وأولها العالم على أصل تأويلها السهيه ولم يحرف فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق yace ru'ya mafarki wato abinda mutum zai gani min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah ne ba dai sa rawan mafarki zuwa ainihin gida uku akwai ar-ru'ya salihah akwai kuma hadisun nafsi akwai al-kawabis yanzu yana magana akan ru'yar saliha ne aka ce hadisin nafsi shine abinda galibin mu mutane ga magana muke gani a mafarki hadisin nafsi shine ka kwanta bacci kana tunanin wani abu to sai dinga dawo maka a mafarki kamar yadda ka san idan aka hau abun hawa aka zo aka kashe shi aka ajiye zaka dinga jin ragowan dumin injin din shi bai gama hucewa to zuciya ko ta yi bacci akwai ragowan khajalat kai ka wanda waswasin da ke mata wannan yana iya dawo maka a cikin mafarki shine garin mafarkin da muke na abubuwan da muka sa rai zami ko wanda muke tsoron su ko wanda muke rayuwa a cikin su na damuwan mu da ba da tashin mu muna ganin sa a mafarki ba haka bane a a sai kuma abin da ake ce ma alkawabis alkabus shine guda daya alkawabis wanda bature ke ce ma nightmare wato mafarki ne ban tsoro ne tashin hankali kaga wani abu wanda ya saba wa ɗabi'a a cikin mafarkinka wannan kuma shedan ne yake shedanin aljanu ne suke tare kuruwa wato ran mutum da ke fita daga jikin shi Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha to rai na fita fita na tamfarari daga jiki lokacin bacci idan wannan rai ya fita zai tafi wani alam wata duniya ta daban alamul arwah ya je ya sabgogin shi ya sharholiyarsa to a can zai iya gamuwa da wasu halittu wanda za su firgita shi ko mun gane shedanan aljanu su firgita shi don suka firgita shi shine kuma zaka dinga ganin wannan sakonnin na tashin hankali da damuwa wani ya taɓa farki yace ya ga yana tsaye kawai kanshi ya cire ya fada a ƙasa ya duka zai dauka kan ya ruga da gudu sai ya bi shi annabi yace kada shedan ya wasa da hankalin ɗan ku yana ga mana to shine al-kabus yana cikin sai muslim wannan hadisin ko to a na uku kuma shine ar-ru'ya salihah mafarki na gari shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa juz'i ɗaya ne daga cikin juz'i 46 na annabta ɗaya bisa 46 ne na annabta ita annabta 46 bisa 46 duka gaskiya ce to ɗaya bisa 46 ɗaya daga cikin hanyoyinta shine mafarki domin annaba ma ana irin musu mafarki to Allah yana imama salihin bawa wani abu da zai iya faruwa da shi dan ya dau matakin kare kanshi ko wani alkhairin da faru da shi don ya ci gaba da addu'a da bin asbabu don Allah ya tabbatar mishi ko wani abu wata bishara da za a yi mai game abin da ya shafi wani nashi wanda ya mutu ko wanda yake rayu ko wanda zai zo a nan gaba amma ba tare da shar'anta komai ta mafarki ba to ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da wannan kuma suna karban abin da yake cikin sa wa hiya haqqun gaskiya ce idza ra'a sahibuha shay'an fi manami idan wanda ya mafarkin ya ga wani abu a cikin mafarkinsa min ma laisa huwa dhighfun wanda baya cikin adghafu ahlam shine wancan alhulmu da muka faɗa na farkon bin hadisin nafsi fa qasaha ala alimin sai je ba da labarin ga wani mutumi masanin mafarki wa sadaqa fiha kuma ya faɗi gaskiya wajen bayarwa wa awwalaha masanin yayi mafarkin fassara al'alimu ala asli ta'wiliha as-sahih bisa wata ka'ida fassara ingantacciya walam yuharrif bi karkatar da ita fassarar ba farruya wa ta'wiliha hina idan haqqun to da mafarkin da fassarar za su zama daidai zalika ta'wilu menene ma ba ba wannan bane cikin cikin sura Yusuf da suka ce da suka ce mushi bayan da suka ce me ma ya sai bai sai da amma a duk kuma fa yaski rabba wa amal akharu fa yuslabu wa ta'qu tayru min ra'si qudiyal amru yawa qudiyal amru ladhi fi tastaftiya an gama magana yadda kuka bada labarin nan sai ya faru in dai aka fassara shi mafarki wato kaman kaman camfi ne da zaran an bayyana shi zai zai zai zai wanzu zai wanzu yadda aka bayyana shi da aka yi zama farkin na gaskiya ne idan mai bada labarin ya bada labarin gaskiya idan mai fassara ya san fassara kuma ya fassara yadda ya dace to kudi al'amru ladhi fihi tastaftiya ba ka dawo ka ce ai ka fasa sai dai tun farko ka faɗi akwai wasu darsa da muka taɓa yi a baya akan mafarki wasu lokacin da ake corona mun yi su daga gida abin nan ne kawai wasu 'yan tattaunawa ne takaitattu akan mafarki da yadda ake mu'amalantarsa da yadda ake da addu'o'i da ake yi don gujewa mummunan mafarki da wasu ƙawa'i da amma na fassare-fassaren mafarki za ku iya samun su a shafinmu na kudin telegram na jin telegram musamman za a iya samun su suna nan kasusuwa ne rabin awa rabin awa guda talatin akwai part 1 guda sha biyar akwai part 2 guda sha biyar watakila ɗan uwa za su iya samun wasu ɗan fawa'idu ‘yan ƙanana haka wanda ba su kai sun kawo ba game da wannan ƙabiya fasarar mafarki ya daga cikin abin da mutanen wannan zamanin suka yi wasa da shi a ilmanci sai kuma wasu waɗanda ba masu ilimi ba suka riƙe shi su kuma suka mai da shi kamar bokanci bokanci da dirkaniyar su Allah ya tsare amma dai akwai shi a cikin ilimi na annabta ga annabi Yusufa daga cikin abin da Allah ya ba shi falala a ciki akwai akwai annabta kamar da shi da kanshi ya itirafi a ƙarshen sura waɗansa cewa وعلمتني من تأويل الأحاديث daga abu rabbi kad qatitani min al-ilmi wa allamtani min ta'wil al-ahadith kuma gashi ya fassara farki a cikin surar har fiye da su daya ko ya fassara waɗannan sahibai sijini kuma ya fassara wa azizul misra da aka ce inni ara sab'a baqaratin zuwa ƙarshen ayoyin to kuma shi wanda zai farkin ba dole ya zama mutumin kirki ba mu kiyaye ruqyas salihah tana iya gudana ba a hannun mutumin kirki ba domin su waɗannan da suka yi mafarkin kaga ba mutanen kirki bane amma ahadu kuma fa yasi rabbahu khamra amal akharu ba mutanen kirki dan sai dai musu wa'azi ma cewa su tuba su musulunta so haka wani mutumin da ba mai nagarta ba yana iya mafarki a madadin kansa ko a madadin wata al'umma ko wani mutum yana iya ga mafarki mai kyau wanda in ba a fassara ba kuma yana iya tafiya ga banza ba ba za a ci ribarsa ba amma dole ya zama mai fassarar masani ne da ya san abin da yake waƙar kanatu ru'ya minan nabiyina wahaya amma su ga annabawa to wahayi ne kamar yadda aka yi wa annabi Ibrahim game da ɗansa Ismail akan wato inni ara fil manami anni azbahuk kamar da shi ma annabi Yusuf a mafarkin shi na farko inni ara inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi shi ma wannan kaga wahayi ne aka yi masa aka bashi labarin abin da zai faru zalika ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi mafarki ba ɗaya ba ba biyu ba akan wasu abubuwa da suka shafi shari'ar da Allah ya saukan masa yace naga kaza an nuna mun kaza an nuna mishi aljanna an nuna mishi wuta an nuna mishi zanaban abin nan ɗinsa al'ummarsa da sauransu kuma dama Allah ya faɗa yake cewa makana lirajulin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi ibnihi ma yasha a cikin su akwai waɗannan a cikin wannan hanyoyi uku akwai wanda malamai suke ganin cewa wancan na farko illa wahayan shine ilhama ko ru'yas saliha aw min wara'i hijab shine irin wanda ya annabi Musa aw yursila rasulan shine wanda ake aiko mala'ika jibril Allah ya tsafi mala'ikatu rusulan wa minan nas wallahu a'lam duk dai maganganun na malamai akwai su a cikin tafansu yace wa qad kanat ru'ya minan nabiyyin wahyan su annabawa idan suka ga abu a mafarki to wahayi ne sako ne Allah yake gaya musu su ba sa yin ru'ya wacce ke ainihin irin wancan ta adghafu ahlami saboda Allah ya kare su daga tasirin shedanu da haka ba su iya musu wannan tasirin ba saboda haka su duk mafarkin da suka gani mafarki ne mai kyau ina fata mun gano wannan wa ayyu jahilin ajhalu mimman yat'anu fi ru'ya wa yaz'umu annaha laysat bi shay'in wa ya kai jahilcin mutumin da yake sukan mafarki ya ce ƙarya ne babu wani abu mafarki kuma har yake ganin mafarki ba komai ba ne hatta falsafawa da wasu al'ummomi waɗanda ba musulmai ba sun yadda akwai mafarki suna da iliminsa suna da ilimin fasararsa a cikin karatun boko akwai wannan a ilimi na psychology akwai batu akan mafarki da yadda yake faruwa da yadda ake fasara shi so haka ba wai abu ne da yake kwanta da musulmai kadai wa balagani anna man qala hadha al-qawl la yara al-iktisala min al-ihtilal yana wani raddi yace kuma wannan saboda tsabar jahilci mai fadin wannan magana na ma ji labarin an ce wai baya wan yana ganin ba sai an yi wanka ba idan an yi mafarki wai shi jima'i ne kawai ke sa wanka banda mafarki kaga wannan jahilci ne tsaba rage shi Allah ka tsare mu wa qad ruya an annabi sallallahu alaihi wasallam anna ru'yal mu'mini kalamun yukallimu bihi rabbu abda alhalin ko an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ganin mafarkin mumini zance ne da Allah yake yi ma bawansa wannan hadisi ne kuma tabbatacce za a zo a ji shi a ranka wa qala ru'ya min Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya salihah min Allah wanda yake cikin sai muslim hadisin Abu Qatada Abu Qatada al-Ansari cewa kikkiawun mafarki daga Allah ne wa billahi tawfiq Allah ubangiji ya samu dace malam ya ce wa minas sunnatil wadihatil bayyinatil thabitatil ma'rufati yana daga cikin kuma tafarkin ahlus sunna wanda yake a fili wanda yake da bayani dalla dalla wanda ya tabbata a cikin addinin musulunci abubuwan da za a ambata wannan yanzu wasu manahiji ne na ahlus sunna za a ambata ya gama ambatan aqidin da yake so ya kawo sura manahij tafarkin da ahlus sunna suke gudana akai kaga yanzu maganin da yake akan ilahiyat ne da gaibiyat da abin da shafi annabta kamar da muka faɗa a mukaddimar mu cewa duk abin da ke cikin akida yana tattaruwa ne zaka iya samarin shi a cikin amsa tambayan nan da annabi wa jibrilu ta wa mal imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharri kaga duk maganin da ya mana kaga suna yawo ne karkashin wannan ka'idojin Allah imani da Allah imani da manzo imani da littafai imani da kaddara imani da ran tashin alkiyama da makamantansu to akwai kuma wasu abubuwa da aka ƙara a cikin aqida sune manahij tafarkin da ƴan ahlus sunna salafiyya suke gudana akai wanda ya shafi wasu rigingimu da wasu siyasoshi da wasu ka'idoji da wasu wasu tafarkai shine anan zai faɗa mana su yace zikiru mahasini ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullihim ajma'ina daga cikin manhajin ahlus sunna wal jama'a akwai ambatan alkhairan sahabbai yana daga cikin za gane wani ahlus sunna ne zama duk sahabi bai ambace shi ne da alkhairi wal ajma'ina kullihim ajma'ina gabaki ɗayan su ƴan makkan su da 'yan madinansu ahalul baiti ɗinsu da wanda ba ahalul baiti ba as-sabiquna minhum wal-lahiqun al-mujahiduna minhum wal-muq'adun wanda suke wato sun yi shiga da wurwuri ko wanda suka shiga a makare wanda suke mutallaka da annabi ya yafe musu dinnan kuku wanda suka musulunta tun a farko suka sha wahala gaba kidan sahabbai idan baka ambatan su sai da alkhairi wanda daga cikin manhajin ahlus sunna wal jamaa kamar amma ka sani cewa sahabbai fa ba ma'asumai bane akwai daga cikinsu waɗanda suka yi laifuka akwai daga cikinsu wanda suka yi wasu kurakurai akwai daga cikinsu waɗanda suka yi wani abin da ba haka aka so su yi ba amma sai a duba falalarsu da alfanunsu da darajarsu sai a kau da kai a wurin wannan kamar yadda kowa a cikin mana babanka da mamanka akwai wanda suka taɓa wanda ba daidai ba kuskure ne kuma ka sani ko baka sani ba za ka so a yi ta faɗi sai babanka tsohon kartagi ne da su ne 'yan iska a yadakwari sanda ai tsohon maboka ne a cikin Borno ai kakanka kaza ne zaka so a dinga ambaton wannan ba zaka so ko da ko a ce bai tuba ba baka so ana wannan labarin to me yasa kake so kai naka so a faɗi alherin su a koye sharrin su amma baka son a sahabbai haka kai wani irin mara mara adalci ne haka dan siyasan da kake goyon baya yanzu duk ɗan takarar da ke takarar nan babu wani a cikin sai da mai da wani mummunan laifi da taɓa musulmai a ƙasar ba wani a cikin sai da ya waye gari yana da wata kalma wadda take mai warin barna da nafas na kafirci ko rashin sanin daraja addinin Allah ko amma masu goyon bayan wannan siyasa suna so a dinga faɗa wannan kalma ba su so suke a ta ɓoyewa ana ɗauko mahasin ɗin shi ana ba shi uzuri ana nuna ai wancan magana da ya ma tuba ai ba haka yake ne ba ita ba shi fassara to sabon su ba su ma da irin wannan abu suna dai da nasu cewa wasu su an haife su a kafirci sun musulunta to kuma ba a mutum gorin kafircin da ya riga ya musulunta ba a mutum gorin laifin da ya tuba ya bari ba a yi sun zama mutanen kirki sun zama masu nagarta sun yi aiki na kirki da nagarta ba wani mutum da ya saura da yake musulunci a duniyan nan sai da yana can alfawar sahabbai musamman mu da muke yankunan da ba inda annabin ya je ba annabi iyakacin shi makka madina ta'if wannan iya surƙuƙiyar iya inda ya sani kenan saboda duk wanda yake musulunci ba a nan ba to ya ci alfarmar sahabbai ne da suka kai musulunci wani waje ko suka kai musulunci wani waje daga wani wajen kuma wani ya ɗauka daga hannunsa ya kai wani waje kamar mu anan sahabbai ba su iso nan ƙasar tamu ba amma sun iso kairawan sun iso andalus sun iso maghrib daga nan kuma wasu kuma suka ɗauki wannan fikirar ta sahabbai suka yada musuluncin har ya iso nan inda muke kaga dai alfarmar wanda suka ci alfarmar su muke ci dai tana kuma zuwa gare su so da kai da kake ganin ma kai musulmi ne inda ba dan sun ware ba za ka musulunta ba da a ce bayan musulunci da annabi ya wuce kawai sun zauna iya inda ya kawo musulunci sun kiba ko ina da ba wanda zai ji labarin musulunci kai da sai da haife ka a kafiri kai da kake ganin wai kana so ka ci zarafin su so da aka yana daga cikin tafarkin ahlus sunna wal jamaa ambatan alkhairin sahabbai kaga yace wal kaffu an zikri masawi'ihim da kamewa daga ambatan laifukan su kaga kenan akwai laifuka to wani sai ya ce wai dan me ake boyewa eh saboda babu alfanu ambatan laifukan mutane hata ga magaran mutane in kana mata laifukan su zunubi zaka dauka idan wani yayi wa Allah laifi kaje kana ambato kamar abin da mutane suka dauka wai wai wani yayi ne su dinga screenshot na sirrorin da ke tsakankaninsu da wasu abokan fitinarsu ko wani ya mutu kun taɓa magana da shi ka ɗauko screenshot ka saka duk wannan laifuffuka ne laifuffuka ne ko ka yi kutse cikin account ɗin wani ka ce bari ka tona mai asiri ko bari ka yi blackmail ɗinsa ko bari ka yayata laifin da ya shi da Allah Ubangijinsa baka sani ko ya tuba tubar da watakila Allah ya ɗaukaka darajar shi fiye da laifin kamar da ibn qayyim yake cewa akwai bayin da za su yi laifuka iblis sai yayi nadama me yasa ma ya zuga su saboda in ya zuga ka kai wani laifi in ka tashi wata tuba saboda kai mumini ne da gaske innal ladina taqaw idza masahum qa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun sai yayi tuba tuba da ta dauka darajar shi a wajen Allah fiye da yadda yake da sai shi dan ya fara dama dama ya sani ya baka kawai ka dinga yanzu da banka kanana kana yi sun mu'amalu sun baka faru ya fi mishi falala a gunshi amma ya zuga ka kai wani babban kwaya ɗaya kai tuba da ba za ka ƙara yi ba to baka sani ba wannan bawan wani laifin da kake tuhumar shi da shi ta yi Allah ya yafe mishi ba kuma dai a babu shari'a bata bata bada dama ba Allah yana cewa la yuhibbullahu al-jahra bis-sunnil qawli illa man zulim aka ce me man zulim shine wanda zai je gaban alƙali ya je ya kai ƙara shine man zulima amma wani yayi abinda ba ruwanka zaka zo ka dau video ka yayata shi ka ce ai yayi kaza to balantana kuma sahabbai waɗanda Allah ya riga ya ce ya yarda da su ya ba su aljanna ya yafe musu ya yarda da su sun yarda da shi Allah ya riga ya yi musu falalar da bai taɓa yi wa kowa in ba annabawa ba kai kuma ka ce sai ka ɗaiɗaita wannan falalar babu abin da zaka jawo kanka in banda ta'annaci da tashin hankali Allah ka tsare ya ce wallazi shajara bainahum da kuma nisantan yin wato ta yin yin yin shiga kutse cikin abin da ya zama ya ya faru tsakankaninsa na mushajara na rigingimu na shugabanci da rigingimu da suka faru na halifanci har yaƙi da aka yi ba daidai bane ka dinga kutsawa ciki musamman da kokarin sai ka ce to ni na goyi bayan wani wani bai kyauta ba wani bai da mutunci me yasa zai yi wani kaza wannan in kana shiga ciki zaka kai ne zaka kwana ciki kamar da in babanka da mamanka suna faɗa kace zaka shiga kai ne zaka kwana ciki mafi karanci shine ka zama ɗa mara biyayya ga iyayenka kace zaka koda kace zaka goyi bayan ɗaya ka ka bar daya ko da ka gane wake da gaskiya mama ke da gaskiya barin goyi bayan ta baba ke da gaskiya barin goyi bayan shi za ka yi kwana ciki tsindin Allah ya kyauta ina ganin bari mu saurara anan saboda lokaci da ya mana insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah